kawo a Da farko muna yi wa junan mu tafiya na wani da cikin mayakan manya-manyan halittu ke yi wa rajar lawa anhu. To, malam Rajibar dai Allah masa rahama Allah ya farka masa. Abinda suke na aiki a alkhairi Allah ta samu da alkhairi. Abinda ba za a rasa ba a su na mutanen da ba annaba ba Allah to da ke yaji musu. Alfarma Allah sallallahu alaihi wa sallam. kamar da uwa cikin Allah mala zama ya ji awar da mutane a wannan Allah ya samu ya yi da zaɓi shi ma muna fata Allah ta ala masa rahama Allah ya ji wasu Allah ta abin da ke makomarsa abin da ya bi da Allah ta barar kala ya mutu albarka kuma muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala cikin yiwarsa da baiwarsa ya sa mu rayu a wannan hanya wanda muka yi shi ne cikin mafi alkhairin hanya mu rayu a kanta mutu a kanta mu tashi a kanta a kuma su kamar sallallahu alaihi wa sallam Allah ta wata na samu dace da ruwa. An gabatar da ni zan nan gabatar da mu'adara gwargwada abin da ya samu. In an samu dace daga rabu in ya tabara da wata In kuma an samu kuskure to zaman kayan mu ne suna fata ubangiji tabara da ta'ala ya jafarta mu. Kamar yadda muka sani mu halitta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin mu na mutane. Kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana dalilin samuwar mu. Yana cewa Allah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. ba wa wani da rubin ba wa wani da yake muni Allah da baraka na ya fito sai da ya ji a mana yake mun samar da mutum da aljan ba sai dan su bauta mu kuma bautan nan yadda shi ubangiji tabaraka ta la yake so za a yi ba yadda mu muke so ba wannan ne ma ya sa yake aiko annabawa ɗaya bayan ɗaya domin su mana bayanin ga irin yadda mutum da za mu yi bauta da su. Saboda haka a ce abin da ake nufi bauta shine abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ayi ayi abin da yake abura abura wato da yanzu misali Allah zai ce kai Allah to yin sallar zai zama misali da yake to kage samar da mu kuma ya ga mana cewa yayi wannan su an su fakara ila Allah wannan hula gari cewa ko da ubangiji tabaraka wa ta'ala ke mu bauta masa ba wai sai da bukatar wai in ba mota masa bare ba zai gamu da wannan kasu abin da ya kama da wannan Allah shi mawadaci ne daga dukkan halittarsa. To abin da zai ba ka sha'awa ka ɗagu ka gode wa Allah sosai shi ne ya gaya maka ya halitta ne kana yi. Fariƙun fi sa'ir wa fariƙun fi janna. Wasu mutane ya iyo su asalin su da ban wuta ne. Wasu kuma ya iyo su ɗan aljanna ne. Kuma kowanne da alamomin da ake iya gane. Sai dai abin lura a nan na farko shi wanda Allah ya yi shi da wuta ba tsaurin ido ba ba zage-zage ba kawai mashi'ar rabbul izzati ne ga dama yin kaza shi kuma Allah ya yi dan aljanna din nan ba tura ya kaje ba masa alfarma ba ba dage wasa bane ba kawai ganin damar ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya kafa wannan biladi to alhamdulillah mu musulmi muna cikin wanda Allah ya mana wannan baiwa ya ga dama yin irin musulmi saboda nan dai ne mu kokari mu san girman wannan abin da muka da Allah tabaraka ya ba mu wannan babbar baiwa domin mu wuce ruku na gaskiya karbi ta tana da ita Qur'ani gurare da yawa Allah ba mu misalin cewa ƙarshe dai abin da ake so a fahimta shine illa man atallaha bi qalbi salim wanda zai tsira a lahira shine wanda ya ji wa Allah da kyakkyawan zuciya misali ba yana nufin ya gada ba idan maganar gado ne Allah ya ba mu labarin da gidan Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam in ƙarshe ma ubangiji yace innahu laysa min ahli Nuhu ba ya cikin iyalanka saboda ba mutumin kirki bane ba kaga alaka ta addini ta raka ta raba wannan alaka ta dangantaka ta jini din misali Allah tabaraka ya kaje ba mu labarin matar Annabi Nuhu da matar Annabi Lutu ya ga mana fakana ta huma falyuzi ne anhu min la shi'a wa fi radukul nar ma ajasila Allah ba mu labari da mazajin su ma annabawan Allah ne amma da basu ba Allah tabaraka wata'ala ba sai Allah ya ga wa wa'annan mata ɗan wuta ne su misali a dai bangaren kuma ubangiji tabaraka wata'ala ya ba mu labarin Asiya matar Fir'auna wanda ya ba mu labarin ya ma gina wata gida a aljanna. Sura ta ɗan abu na farko da yake so zuwa mana shine wannan babbar baiwa da Allah ya musulmai. Ya kamata wata riko na gaske mu zama musulman da gaske. Kuma malamin ya sha gaya mana shi kullum akwai bambanci tsakanin suna da sifa. To lalle mu yi kokari bayan sunan mu musulmi mu yi kokari mu sifanci da sifa ta kasancewar musulmai. Wannan shine babban nasara. sai ga ubangiji tabaraka wata'ala bai cika damuwa da kiran suna a alqur'ani ba yakan faɗi sifa ce kaji ya ce yubu sawadina yubu mutahhirina yana son masu gaskiya yana son masu haƙuri yana son masu karamci almalik ya gaya mana Allah na son mara girman kai yana son mai taimakon mutane da dai sauransu misali a ɗaya bangaren da ji alkurani ya gaya mana baya son masu girman kai baya son masu hanyinci baya son masu zalunci baya son kafirai baya son masu sako da sauransu saboda abin da ake so mu fahimta shine bayan mun amsa sunan mu a matsayin mu na musulmai to mu yi kokari sifofin mu zama sifofi na musulmai shine wanda za mu kai ga nasara to misali waye musulmi musulmi shine wanda ya san cewa shi bawa ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ubangijin nan tabaraka wa ta'ala ya halicce shi ne dan ya bauta masa kuma lalle ubangijin tabaraka wa ta'ala ya aiko wasu wanda za su mara jawabin da yadda za a yi bautar su ne annabawa to lalle ne yayi kokari game da wannan annabawa domin su gaya masa yadda za a yi wannan ibada din to mu alhamdulillah mu ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummar da Allah bai masu masu daraja ilimin ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas mu ne mafi yawan mu ne mafi yawan al'umma mafi alkhairi da Allah ya fitar da mutane saboda ubangiji tabaraka ta'ala ya ga mana darajar mu su da malamai suna jaddada mana wannan aya tana gaya mana cewa muna zama masu alkhairi ne idan mun sadar da alkhairi ga mutane amma idan mutum ya zama bai sadar da alkhairi a mutane ba to zai zama bai samu wannan ajin ba misali don kowane aiki da sharadi dole ne cikin sharadi zai samu abin da aka san samu a wannan sharadi domin cewa ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ba fin-nasi ba wato for the interest of the society Allah tabaraka ta'ala ya samar da mu abinda ake nufi duk duniya ya zama tana amfanuwa ne gwargwadon gudunmuwar da musulmai suka bata to ni kokari mu samar da wannan shi sa ma cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mana khairun nasi anfa'uhum lin-nas mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi amfanar mutane to ka ga musulmi shi da wanda shi bawa ne na Allah ya tashi ne wanda Allah ya kodan ya ga masa sako to ko da bawan da Allah ya aiko shi ne Annabi alaihi salatu wassalam zai bar zuwa duniya da yake kaka mai to in mai suna ya rasul a matsayin ta na mutum shi take alaihi salatu wassalam a matsayin za ka koma zuwa gare mu tunda mutum ne yana da farko zai zama da ƙarshe zai zama cewa ya bar Allahu akan wasu mutane sai sama Annabi alaihi salatu wassalam yake ce mana al-ulama warasatul anbiya malamai shine magadan annabawa abinda ma yake ce ni alaihi salatu wassalam shine sakon da ya zo da shi to zai bar shi a wajen malamai mu yi kokari mu yi malamai domin su gaya mana sakon da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa kuma karamcin Allah daga sa hasken malamai ya bushe ba duk zamanin da aka yi tun daga annabi alaihi salatu wassalam har kiyama tare da in Allah ya yarda kullum kake buƙatar sanin Allah to akwai wasu mazaje da Allah ya ajiye wanda za su iya nuna maka ga yadda lamarin Allah yake ga yadda yake so a bauta masa ga abin da yake abu da dan a samu a cikin sani suna kaga a ce wajibin mu ne mu tashi mu nemi ilimin da zan bauta Allah tabaraka wa ta'ala shi kullum mun ta gaya wa duniya cewa in ka samu ilimi kai madalla da kai amma gaskiya ba zai maka amfani ba idan baka yi amfani da shi ba dan wa alim wa alimun bi ilmi lam ya'mala mu'azzibu min qabl ibadati wa salma aka ce mana wato mai ilimi idan mai aiki da ilimin sa ba a lahira shi za a fara yin azaba kafin masu bautar gumaka hadisi yana gaya mana ƴan wasu za su zo rufi a cikin wuta ana masa azaba kuma sun san shi a matsayin sa a duniya shine malamin su yana yawan mutuwa wa'azi za su san shi ana magana ya kai magan ka alai shi iwa la ya kire wa'azin amma ba ya aiki shi to Allah ya kiyaye mu sura da ni kokari zama cewa duk ɗan ɗan karatun da muka samu mu sa shi a aiki misali da muka mu riga mun sani ƙarya haramun ne to mu kokari mu kiyaye ta mun sani ha'inci abu ne haram da yake babu kyau mu kokari mu kiyaye shi mun san girman iyaye sai wani musamman nauyin da ubangiji tabaraka wa ta'ala dora mana a kansa mun san girman tawayyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu cewa iyalan mu zai tambaye mu akan su ne kokari mu sauke wannan tawayyar da ubangiji tabaraka wa ta'ala dora mana to da dai a gurgudi dan uwa mu samu ilimi mu aiki da shi idan za mu aiki da shi kuma mu dan girman Allah tabaraka wa ta'ala domin ubangiji yana ga mana cewa wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din sai da aka ce ku tabauta Allah ce zai karɓa ne idan an yi ta laifi. Dan Annabi alaihi salatu wa sallam cewa innamal a'malu binniyati. Kada yi aiki ne ke bisa ma a karɓa ko niyyar mutum shi ke sa a karɓa shi da kowa wa masa. Shi yasa ma a lahira aka ce akwai wasu mutane wanda za a kai su a cikin wuta. Allah ta bauta zai kira su. Mutane guda uku ne masu daraja a zahiri. Daga cikinsu akwai makaranci. Sai ne sai shi ne makaranci ya yi karatu ya karantar ya yi waye da sauransu. Allah ce kariya kake kayi ne dan ake kai makaranci ne kuma an faɗa akai shi zuwa wuta a kira wani na biyu shi ne mai arziki wanda ya taɓa wuce da dukiyarsa kai fa yayi ne mai arziki na samu na yi gina kaza na gina kaza na gina kaza ya ta faɗan abin da yake ga yayi a zahirin sana alkhairi ne in dai ba dan Allah ya ba Allah ta kokari ya kake kai ne dan a yaba maka kuma an riga an faɗa kai zuwa cikin azaba a kira ma wanda yake mai daraja ce wanda Allah yake cewa la taqulu min yaqulu fi sirri abwaad man ayahu inda yuzlaquna illa cewa wanda ya mutu a fagen daga karba mu ce ya mutu shi ma haka za a kira shi kai fa shi ne mai jihadi ya yi jihadi ya tsara an tsare shi ya faɗa abin da ya Allah ce ƙarya ne kai ne dan a ce sai jari ne kuma an riga an faɗa a yadda zuwa cikin ta kuma ga ƴan uwa ni kokari mu sanya ayan Allah a cikin lamarin mu shi ne za mu kai ga nasa duk wanda ya aiki ba dan Allah ba zai zama wa kaduna idan ma amilu bi tsabara fa Allah ba amursu ba sura ta bi kokari ne aiki mu dan girman Allah tabaraka wa ta'ala alamar aiki dan Allah shi ne ko mutane suna yaba maka ko suna kuce maka ko kai ne a cikin duhu ko a cikin jama'a kake irin wannan aikin za su amma lokacin da a cikin jama'a za ka mamo kalkale su jajjara ka yi da kyau a jefa kuma ko oho ko alama ta aiki da kyau ba kuma idan za mu yi aiki yi shi bisa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah tabaraka wa ta'ala Annabi kada ya yi mana alaihi salatu wasallam kuma shi kadai ne aka ce mu bi ko da ba mu gane bakin zalan ba kullum yuqalu minhu yuqalu ko da ka sani ana iya karɓar fahimtar sa ana iya bar masa fahimtar sa in banda Annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ɗan uwa wajibi ne ko da Annabi alaihi salatu wasallam shi yasa abin mamaki abin sha'awa saboda addini mutuncin annabi ne dukkan mu'amala ta rayuwa ta mutuntaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta dan ya zama mun samu abu ko da kaddara da lakum rasula uswa hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir cewa duk wanda yake so ila lahira to ga annabi alaihi salatu wasallam shi ne abun koyi a tare da shi misali annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka dan kasuwa ne to ka koyi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin lamarin kasuwanci da gobe ya saya kuma ya sayar ya ya saya ya ya sayar yaye da mai siya da ya zo gurinsa yaye da mai wanda zai siya a gurinsa ya zama shi ne jagoransa a wannan layi abin mamaki ku duba lamari na aure da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abu ne wanda yake halali amma Allah baya so shi ne kisa dan ya zama cewa mun koya a wajen annabi alaihi salatu wassalamu sai shari'a ta tsara annabi ya aure wata ne ya soka kenan idan zan yi aure koyi annabi alaihi salatu wassalamu idan zan zauna da matata koyi annabi alaihi salatu wassalamu kuma annabi alaihi salatu wasallam ya auri karamar mace ya auri babbar mace ya auri mai ƴaƴa ma misali da mace ta zo min gidana da ƴaƴa yawa zan yi to ga annabi dan alaihi salatu wasallam shi ne madubin rayuwar sa misali to kamar da na faɗa har kika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda ke zama cewa in na sai kika wa zan kwaikwaya annabi da sallallahu alaihi wasallam cikin mutuntawa da martabawa da darajantawa misali ba rabuwa ce ta rabuwa dukiyar hannun da ko abin da ya kama da wanda ba annabi alaihi salatu wasallam ya zauna da mutanensa ya zauna da masoyansa sai ya zauna da wanda ya san ba sa yin sa ba amma kai ma in ka zauna ya za ka yi da su to ga annabi da sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin ka ya zauna da kafirai ma na gaske urina wanda ba su je ba sun yi munafurci ba sun zauna akan kafirci ya zama shine abun koyin ka idan dukkan rayuwar mu zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu kokoya to idan mun tambaya ƴan uwa me ya sunnar annabi alaihi salatu wasallam shine kyawawan ɗabi'u gaskiya haƙuri sada zumunci ganin girmama manya wato sauya ƙanana girmama manya girmama dukkan wani mutum mai daraja sadar da amfani zuwa ga wanda suke buƙatar amfani sun kuɗe musu abin da zai cutar da su wani shi ne sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan sunna ba wai a baki bane ba sunna ba a iya gemu bane misali sunna ba a yari a duk wanda ya zauna da kai ya ji daɗin zama da kai sai ga shi alqur'ani yana ga mana innahum la yukazzibunaka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen makka da ma duk wanda zai biyo baya da munafikai da kafaran gaske ma duk wanda ya san ka sani na gaskiya wallahi baya kare ka ya san kai mutum ne mai gaskiya ya san duk abin da ka faɗa gaskiya ne me yasa to bai karɓe ka ba saboda yana kin abin da ka zo da shi ne amma ba wai ya san dan ba gaskiya bane ba duk wanda ya zamani da maki alaihi salatu wassalamu idan ka kira shi a gefe kace masa da Allah ni ne za ka ce dangane da wani ne kake ya sunan Annabi alaihi salatu wassalam wallahi zai ga maka mutum mutumin kirki ne mutum ne da ya zama mutum ne mai salama mutum ne mai kaza to saboda haka kike mu fahimta wani malami yana ba mutum shaya cewa wata mata mutum ya ce Allah ya sa mata kan kiɗa cin kiɗa to da gome arziki ce sai sun tana yawan ba da kwangila ana kawo mata plate na kido iri iri da duniya to wata rana sai ta ba wa wani mutum kwangila daga cikin abin da ya kawo mata sai ta mata filan da alkurani to haka kuke ta sawa in tana ta je har ta zo kan alkurani sai ta saka ta fara jin sa bayan ta fara jin sa sai take ji to wurin da ya gashi kamar waka amma kuma ba kamar irin salon waƙoƙi ne ba kuma da yake Allah da ya rufe zai shirye ta sai ya zama cewa Allah ya sa masa san jin wannan Qur'ani take wajen sa tana yawan ji da har wanda ta ba shi sangilar ya zo sai take tambayar sa to wani wata irin waka ce waye ta sai su ga ai ba waka bane ba ai shi zan sa alqur'ani shi ne littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin karshe na zamani wanda kuma har duniya ta ne shi ne annabi kuma sai an bi shi ne za a tsira to da yaji a mata wannan cewa annabin musulunci ne sai ta fara bincike akan musulunci to ka san duniya ta dora abubuwa da yawa karshe ne Allah ya sa matan nan saboda jin alqur'ani da karanta tarihin annabi alaihi salam da karanta abubuwa da suka faru sai har sai sha'awa ta musulunta ita da kanta ke bada wannan labari tace amma dai ta gode wa Allah da ya sa ta fuskanci musulunci ta alqur'ani da kuma ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta hannun mutanen da sai zamani da su ba wala ala da su ta ne da ba za ta kasa abin da ke wurin hasa musulunta ba shi musulmi wani mutum ne wanda duk ya zauna da shi to zai ji daɗin zama da shi don kusa ce wannan korwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkan dai wannan bayoyi ne da Allah tabaraka ta'ala mana akwai buƙatar mu tuna su kuma mu ga cewa Allah tabaraka ta'ala shi ne nasarar mu ko misali shi ne ci gaban mu to game da muka sani mun tare ne saboda goran sallah abin da idan muka yi sallah ai mun yi azumi na Ramadan cewa tunda Ramadan ya kare akwai sallar shiri da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sunnata mana harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma mun je biji misali to da ka dan bisa da zaki karayewar mu shine wala Allah musulmi za Ramadan in lokaci misali ya bar da farko dai mu sani wani Ramadan nan ba karamin alkhairi bane ba kuma ana gaya mana cewa magabata da suka gabata suka yi wata shida suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kai su Ramadana bayan Ramadana ya wuce suna wata shida suna roƙon Allah ya karɓa abin da suke a cikin Ramadana da dare. Kenan duk da su a shekara su hutum ta tsari a babi na Ramadana. Har ma ana babu labarin wani hadisi cewa wata rana wani bawan Allah ya ce ya yi mafarki mutan abokan su ne guda biyu. Dukkan su sun rasu. Waɗannan sun je har ma jihadi. Kuma a wajen jihadin suke shahada. Amma sai ga darajar da wani abokin ke samu bayan Ramadana ta fi yawa. Sai ke tambayar kula ga abin da gani na ban mamaki. sai ya ce me zai hana ba zai samu daraja mai kima ba bayan ya riski ramadana ɗan uwa a ce riskin ramadana ba karamin alkhairi ba ne ni'ima ce babba Allah ya sa mu riski ramadana to a nan kullum mun riga mun sani malaman suna gaya mana irin falala da martaba da gargari da ke cikin ramadana amma wani malamu yana ce mana ni kuma kullum bari dinga tuna muku irin hatsarin da ke cikinsa abin da yake nufi shine mun sani tsararren hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai hawo mumbari da ya kutuba sai sahabbai suka ji dukkan wani kan da yake yi yana cewa amin amin amin har sau uku to bayan ya sauko sai suka tambaye shi ya rasu lazim ji kayi abin da ba ka saba ba why me ya faru sai ce ku saurara da wannan hadisi mala'ika jibrilu da ya zo min da wannan addu'a zai yi ta ni da ce amin waye addu'a malaika jibril waye ce amin tsari wala sallallahu alaihi wasallam ta ga mun kenan Usman san Usman addu'ar shi ne Allah wadara ko Allah ya girmuza hancin mutumin da ya ji an kira sunan ma'aiki ne mai salati ba ma'aiki ya ce amin to da ƴan uwa duk halin da ka samu kanka a ciki wata ba wani kake a kai kanta ba in dai ka ji an kira ma'aiki to kamar salati yasa bai ahalari ma yake cewa man sami a zikirar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hu salati fa salla alaihi to fa salatuhu sayyida wai mutumin da ke cikin sallah sai ka ji an kira ma'aiki sai ya bar salati mai ahalar yake sallarsa ta yi ta inganta wannan kuma ko da a cikin sallah ne ta ji neman ya kan zo ba mu zuwa zuwa wannan gida ba to shari'a ta yadda ta ce sallallahu alaihi wasallam yawa mu rike salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam salatin nan malamai sun gaya mana cewa yana sada bawa da ubangiji ko da bawa suka fice yi misali wani malami wanda ba ma su ji bane ba ya gaya mana cewa a cikin namu cewa ko da salatin Allah ɗaya ɗan adam ya samu a cikin kayan sa lahira in Allah ya zai tsira dan ma inda kun yan fadu wa ma inda Allah ya to salati ne yake fa Allah goma zai maka ina kuma lokacin da Allah zai ma goma ko ma ɗari ko ma dubu ko ma ba lala ma misali to rasa ni kokari dan wa mu rike salati da Allah alaihi salatu wa salamu gwargwadon iyawar mu har malamai suka ce mana nawa ne karancin da zaki salati ba kare salatu wa salamu suka ce a rana kar mu gaza salati ɗari biyar misali kuma yawa babin salati ko ba abu da take kowa zai iya yin salati da ya gana ma wato zai iya kirkirar da sama misali Allah kai wa annabi salati gurgurdan kwanakin ta ta ta dai kike da Allah sai yau kwanakin ma da da wannan salati iyayen ku kaza iyayen ku kaza misali za su iya misali dan abin da ake da bukata a salati a samu ingredient guda uku Allahumma Allahumma da kuma salli ala sayyidina Muhammad dole iya abin da ake da bukata kenan kuma babu wani salati wanda zai ce maka wani ya fito ya ce maka ba shi ko abin da kuma da wannan domin in ka duba misali in za a baka asalin a ce ka duba malaman musulunci ka ɗauki guda dubu ɗaya dan wani zai tare da shi ya ce ai ba dama ai salati sai ibrahimiya wannan muna yawan gani misali to wanda ya faɗo wannan gaskiya ba gaskiya faɗa ba idan ka ɗauki malaman musulunci kan guda dubu na ko da ɓangare a cikin maganar suka da musulunci ba za ka samu 2% da suka fara buɗe littafin da salatin Ibrahimiyya ba. Idan ka ɗauki hudumomin malamai dubu na musulunci na kowane ɓangare ba za ka samu su zuwa 5% da suka fara da salatin Ibrahimiyya ba. Ni ka fahimta malaman musulunci kafin yadda kowane ɗan adam yana da dama ya salatin da gara ba. Yana da dama in dai an samu wannan sharuɗin salati ya cika madalla da shi. Salata hatsari ne. Wata rana sai da Aisha sai su jima kira cewa Allah ya raba mu da zama maroci cikin fula waye maroci yace wanda duk da an ambace da yin salati ba kuma kai amma duk lokacin da kaje an kira ma aiki to kamar salati sallallahu alaihi wasallam nabi shi ne mutumin da ke da uwa da uba ya zama da su suke rayuwa tare ko uwar ko uban bai rawar garin da Allah zai gafarta ba a dalilin yi musu biyayya ba Allah wa ransa ko Allah ya girma da hancinsa a takaice ne mummunar addu'a ne malaika jibril wannan addu'a maiki alaihi salatu wa salam yake yi fara sai Allah iyaye suna da girma mu girma ba musu mu mutunta musu mu musu hidima har su ce Allah ya muku albarka wannan iyaye yan uwa ko da ba musulmi bane ba suna da haƙƙi akan mu na mu girma ba musu qur'ani na cewa wala taqullahu ma ufi malamai suka ce daga cikin ma'anar wannan aya duk lokacin da iyayenka suka girma sai ya zama za su yi fitsari a jikinsu ko bayan gida idan ka zo kana wanke musu kana toshe hanci kana kaura kai to kai ba dan arziki bane ba domin kai lokacin da mahaifiyar ka take wanke maka na kashin ka kaura kai ka toshe hanci to alal akalli shi ba ka ba misali saboda ƴan uwa iyaye suna da girma mu yi kokari mu faranta musu gwargwadon abin da za su iya misali kuma wata sunna ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ma yan wa dukkan mutumin da yake kyauta iyayensa to tun daga duniya zai fara ganin alkhairi duk mutumin da ya zage wa iyayensa kuma wallahi tun daga duniya zai fara ganin matsala domin hadisi ma ya ga mana dukkan wata azaba Allah yana ga dama da ke daga ba mai inda lahira amma ban da saba wa mai ba kurata rubi sau da kafa har kuma da albarka ni fata a rabu lafiya ku da zamu ko mu da zasu ba wanda ya san gawa fani amma dai hatsari ne babba mutum da ke da mahaifa da ya musu ɗawainiya har Allah mai albarka a wannan layi ba na uku shi ne wanda duk ramadana ya shigo har ramadana ya fita da yi wani rawanin da Allah zai gafarta masa shi ma Allah wa ransa ko Allah ya jirma da hanci ka bakar dai a cikin misali malaika jibril ne wannan addu'a ba ki alaihi salatu wa salam ce ani sura kun ga ce hatsari ne babba a ramadani ya shigo ramadani ya fita ba mai abin arziki ba Allah ya sani kun yi abin da muka iya yi gwargwado ba mu san mun yi komi ba mu ne muna roƙon Allah tunda ba mu da kowa yi baki ba muna fata alfarmar annabi alaihi salatu wassalam ya sau da kai a kadar mu ya karɓi komi kankantar abin da muka yi din kar wannan addu'a ta sauka kan mu dan kuma kana Allah bi azizi Allah gwani ne wajen yi mana dukkan nau'o'in da karamci misali ‘yan uwa kamar yadda muka sani malamai sun gaya mana dalilai da yawa da cikin azumi misali misali Qur'ani ya gaya mana la'allakum tattaquna daga cikin ribar azumi ko daga cikin ribar azumi shine zai haifar muku da tsoron Allah tabaraka ta'ala don malamai sun gaya mana nau'in ibada ta azumi shine kusan nau'in ibada da rima ba ta shiga misali saboda ba shi kadai ya san irin azumin nan yanzu misali yanzu muka sallar magarba wanda ya ga dama zai iya kira a rage burge shi amma ita azumi ba kowa shi ke ganewa ba dan zai iya ce muku ina azumi wani Allah ba na yi kuma azumi yana nuna ƙarfin imanin bawa misali misali yanzu ka kaddara gwamnatin tarayya da take azumi tun da dai sai dai shugaban ɗaki in kama ruwa da shugaban ɗaki ne wanka in dai ba kamar za a liƙa mun ba ai ban ji abin da zan yi ko to amma za ga mutum ba soja ba ɗan sanda ba security ba kowa mai gadi haka zai shugaban ɗaki rana tsaka yana wanka yana ta kokarin kar ko tsufin ruwa a shiga bakinsa saboda tsoron kare azumi kaga wannan muraqaba ce ta bawa ta ubangiji tabaraka ta'ala to da kan wa yadda muke ta kokarin mu karya azumin mu saboda mun tabbatar da Allah yana ganin mu to ɗan wa azumi ya koya mana wannan muraqaba a ko ina muka samu kanmu idan na zo sallah ba na sa muraqaba a cikin sallata saboda hadisi ya gaya mana laysa lil insani fi salatihi illa ma kana biha ba abin da mutum zai samu a sakamakon sallah sai wanda hankalin shi yake tayi amma lokacin da kika fara Allahu akbar hankalin da yawa ta yayi ciki yayi sa'awar ango yayi wajen adama yayi jiyare yayi waye waye waye to kullun ta dai a tannin ne amma ba ka da komai kamar mu dai ɗayan makaranta ne mutum zai iya tannin jaraba a samu zai kafin ya fi da yadda bai ba amma dai kusan ruwa ne ko to za ka yi kokari yan wacin sa malaman mutum ko wanda ya sallah ya yi kokari ya dinga halartar da ma'anar me yake faɗa a cikin karatun nasa dan zai zama cewa yana sanar da yake misali wannan muraqaba ba a sallah ba muraqaba a cikin duk lokacin da muke mu'amala da arziki musamman ina karkashin wani ya zama azumi yadda ya muraqaba ban kare azumi na ba saboda ba so da ba dan sanda ina karkashin sa tare da Allah to in an ba ka amana a kowane lokaci ba to kai kokari ka sa Allah a cikin lamarin ka kar ka zama mutum mai ha'inci Allah ya gaya mana baya son mai ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin mu'mini da cikin mu'minati ta ha'inci da abin da ya kama da wannan kuma wannan ha'inci a kowane bangare misali na rayuwa ne misali sura kuma malamai suka jawo cewa ni ne ne matsala ko mun ne ma'ana tsoron Allah tunda mun san dai al'ada zuwa abin da kake kana tsoron sa ai kusan ba ka ma san gaba da shi to amma ba haka da barin tsoron Allah tabaraka ta'ala ke da yawa ba misali wani malami ke bada hidaya kamar misali ya zama sallacin nan dai sai a ce an fafasa fala ne a ce kamar zauren wucewa ne na wani gida a ce kowa sai ya bar cikin wannan zauren kuma ba ta kalli ya za ka yi za ka yi ta taka tsantsan kada ka taka ko ba domin ka maka rauni ko ba ka bane ba abin da ake nufi dukkan musulmi zai yi ta taka tsantsan a rayuwarsa kar ya taka wani abu a musulunci wanda zai ma rauni a rayuwarsa shi ne ya yi ne haraji a misali wani malami yana ba da ma'anar tsoron Allah a matsayin guda uku misali na farko shi ne kaufin jalili tsoron Allah a matsayinsa na aljalili ba fa aljalilu ba yanzu Allah aljalil kamar jalala ce misali wato Allah tabaraka wa ta'ala bi tsoronsa a matsayin sa wanda yake da dama a kabu yake da dama jinnatin azaba ya sa a wani ita jinnatin bala'in yake koro mana ita mu ji tsoron Allah a wannan yare nasa domin Allah karimi ne idan muka ce za mu bi shi dukkan lamarin zai mana sauki kuma za mu more rayuwa idan kuma kace za ka bi jire din to za a samu matsala to ni ne tsoron Allah a matsayin tuhun dalilin shine kai kokari yake kai kai shi ya iya wannan ni yake kabila kabila kwata kwata shi kai da bin Allah ana iya bin Allah ne gurgudu yanzu misali nake ba ku hikaya hadisi ya ga mana ba abin da mutum zai samu a sallah sai abin da zama hankali yana hankalin sai kan sallah imamu zakariya ya kawo cikin fadalul amali an tambayi wani bawan Allah aka ce aka maka Allah in kana sallah kana tuna duniya yace shi baya sallama baya tuna duniya dan baka dace shi ba to kaga yanzu namijin da zai iya tsayawa tun daga Allahu Akbar har zuwa assalamu alaikum bai tuna gobe sai Allah ai shi maza da gaske dole hankali na zai yi da ganga fasa zai dinga dan sauka shi wanda ina dawo da shi yana saki komawa haka dai za a yi kai har a saba ya zama cewa ubangiji bai a gaban misali ku fara da ni iya kokarin mu sannan wal amalu bit tanzil da kuma aiki da abin da alqur'ani ya faɗa da yawa da yi maganar aiki da alqur'ani sai mutane sun tsammani cewa kawai kamar mazinaci a gefe shi farawa a yanke mara hannu da ba haka ake nufi ba idan an ce aiki da alkurani shine tun daga kwanciyarka har zuwa tashinka tun daga tashinka a ganin kwanciya har zuwa komawarka misali idan ka tashi da azuba kurani zama abin koyi shine ka koma ka yi za a ke faɗa ga irin zikirin da zaka yi da zaka tashi ga irin shirin da zaka yi ga abin da zaka faɗa kafin ka shugaban taki ga abin da zaka faɗa bayan ka fito ga tsarin da za ka kama ruwa ga tsarin da za ka kai alula ga ɗan nafil filin da aka tsara ma ka yi su kafin asuba suna da mijiri ya ce ko a zuwa yi sallah asuba yi sun yi sallah asuba ƙur'ani zama jagoran ka zauna ka yi zikiri har ranar ka ɗan fito za a baka ranar hajji da umara ka zauna a cikin iyalai da cikin nishadi ka tafi neman sana'ar ka mai Allah ya ce a sayar mai Allah ya ce kar a sayar ka tsaya iya abin da ya halatta maka ka tsaya da gaskiya ba ni na sana'ar ka in za ko kimiyya za ka yi da mutum ƙur'ani ya zama shi ne jagoran ka domin kun san haka kawai ke ɗan sai kun zo kimiyya da wani sai kawai ka raɗa maka wanda garin sa mutum ba ne wanda garin sa ma kamar farawo wa ya gaya maka kowane lokaci na rayuwarka ya zama cewa alƙur'ani shi ne jagoran abin da ake nufi kenan sallarka azuminka sayanka sayarwarka neman aurenka aurenka zamanka na aure cikinka bayan kika tarbiyyar yaranka zama da makwabcinka duk ya zama cewa kana da abin da ka tsoro daga cikin alƙur'ani ko suna ta annabi alaihi salatu wa salam wannan shi ne ka'idar da malamai suka gindaya mana kuma ka yan wannan azumi wannan nukta da zai koya mana cewa daga cikin dalilin azumi da Allah sun saka sunan nan to ya zama a sauran dukkan mu'amalolin mu na rayuwa ba mun san da Allah tabaraka ta'ala wani abin kuma ba abu da malaman mu suke jawo da hankalin mu shine sau da yawa da azumin muna iya dagewa sai misali inda aka tambaye ne ba masallacin da mamu da suke sallah da su da azumi sun kai ne yanzu su maka basu kai ba to ina ma mun suke hatsari ne kar mu manta ubangiji ramadana shine shawwal shine nazar shine nazar hali shine ubangiji rabbil alamin tabaraka wa ta'ala kira ka kuskure ne mu dage da ibada cikin azumi kuma bayan azumi mu koma zuwa malamai suna gaya mana alamar azumin ta bai kyau ba bayan Ramadana a ji ta koma zuwa. Kamata ya irin dagewar da sai da azumi, kullum da azumi a bakina da karatun alkurari. To in azumin ya fita kowane tsora ba dai kan da rage. Tunda ko a ce malaman mu saboda sun sani suka sunna mata na a goma sha ɗaya ko sha uku misali. To alal akalli ne zai hana sha uku ta gagare ka kullum misali. karatun Qur'ani nan misali ko su ne da dauka fa duk a sati ta sauka ka dauka ma irin namu da tijjanawa ce kar ka gaba inji kullum duk wata ta riga ta sauka sauran salon da alkhairi zuwa ga bayin Allah ma da Allah da shi misali ku sura ka dai yan uwa yi kokari ya zama cewa bayan azumin ma mun ci gaba da dukkan ayyuka na gyara na kiyaye shi ibadu tsakaninmu da Allah daga cikin abin da azumi ke koya mana shine yan uwa muna ta himmar sadar da alkhairi zuwa ga yan uwanmu yanzu nake tuna mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wallahu fi awd al-abd ma dama al-abd fi awd al Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa abinda ake nufi in dai za ka isar da sako zuwa ga bayan Allah to kuma kai ma Allah zai dawo ma da abin da kai gina dinkin ba zuciya ba misali to kun ga da azumi al'adar mu ce ana yin kudin sadaka wasu na yin abinci ma wasu libino za a samu wata wani azumin ma musamman masu arziki suna raba shinkafa suna raba suga suna raba gero gwargwadon da dukkan nau'o'i da alkhairi da aka yi ko ba lahu ma sun yi ta faɗaitar da mu har zamani yanzu ya kawo cikin ikon Allah za a gama rayu da yawa ana taro ko a ba su yadin ko a ba su tsintakke ko a ba su yadin da tsinkin da abin da ya kama da wannan wannan dole azumi ana yin tsinkani yawa yadda ubangiji ya faɗaitar da mu a ramadana biyu to a tawal da sauran wasannin ma in ka sadar da alkhairi zai isa zuwa ga alkhairi misali kayi lissafin a watan nan azumin nan kullum kayi kudu faro daya ka sadakar da faro talatin kenan to alal akalli ko da bayan ramadana akwai mabukatan da ko da kwano ta biyar a watan ka bayan za maka iya yi domin wani abu da cikin mamakin shi ne yanzu dukkan mu kowannan da zai magidanta ne sai ga ɗawainiyar da kake ciki da gidanka da ba kai aure kana ci da su ba da yanzu kuɗin ba su san ina su ba to ba zai ba su ba a ce koyi shi Allah lamarin sa shine idan ya baka bawa rike mun to zai dinga turowa kudin sa kawun ne ko ka ji Allah din ko baka ji ba domin misali dukkan wanda ya tambaye kansa a shekara alal akalli yayi da wani ce da masu shi da duk wanda ko dubu take shi ne dubu shi ne kaga a shekara nawa ne dubu ɗari bakwai da ashirin misali to zai ya auna ma a shekarar da ya aure din ya tara dubu ashirin ne bai tara ba to ina kudin suke saboda a lokacin Allah bai baka wani ajiya ba ba zai biyo ma cikin tsare shi sa wani malami ke ba mutum shaya yace idan kana da bakwarci mai arziki zai na maka abuwa da yawa na alkhairi wata ran sai sa zai ce maka shi tafiya ta same shi zuwa gida zai je gano ya ta masa misali amma ga shi yanzu yara suna zuwa makaranta baya so a rufe zuwa makaranta da Allah ko zai zauna a gidanka zuwa litinin talata dan laraba zai dawo za ka sai ba za ka karɓa ba za ka yi ka karɓa saboda kafin ba kamar alheri ba ma yake maka balle ka masa ko ba ka sani ba za ka karɓi wannan yaron saboda ka san in Allah ya ja yanzu kan alheri zai karu a gidanka ma to misali sai babu abin da yake so ya bar shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kula da shi yake fiye da yake tumatar da shi yake mun dukan hanyoyi sai yake to bari ba ka baiwa ta guda daya ko guda biyu ko a matsayin sa da matarsa to dai nan da zai kara ba dama ba zai yi ba ka dan babu wannan abin da za ka ba shi wannan ka'ida ce sanadiyya kaga kawai sai ni sai mu karba da murna kenan to da kai uwa gurguje da azumi muna ta kokarin mu sadar da alkhairi zuwa ga yan uwanmu to yanzu ma ubangiji yana murna da irin wannan halaye saboda har yanzu akwai mabukata kuma suna bukatar taimakon kuma musamman isar da sako ko taimako a kawon da ya dace da yanzu misali akwai mutumin da in ka kai mashi gawa buhu biyu ba kamar komi ba akwai mutumin da in ka ba shi jero kwano biyu sai ya je ba bai manta ba ina yawan ba da misali wata rana muna nan koyi sai wani mutum ya zo ya bara sai wani aminin mu sai ba shi ɗari biyar da ya duba ya ga ɗari biyar to la sai maga yayi kwalla sai baya kamar zai faɗi nan zai tar haka daga nan sai zauna a gindin sai dan huta ya kai kamar minti goma daga nan sai kai sai ka fita koma gidansa sai da muka tausayin kamar ma da ruwa shi ba saboda ya yi ta kuka jin daɗin ya samu wannan ɗari biyar abu na farko da muka gane wannan ba professional bega bane ba wato ba bai bara ba mai sana'ar bara bane ba larura ne ta fito da shi ɗari biyar da ta sa shi kuka kana zai zo ne idan gidansa ka je kai mar buhu ɗaya da gero da naira dubu biyar malamai nawa za ka biya umara ba su maka addu'a da wannan zai maka ba tsakani da Allah da yan uwa kuma har yanzu akwai masu buƙatar wannan din wallahi sai yanzu akwai mutum da kawai naira dubu goma misali yanzu ko dai akwai abu da na karfin sa saboda Allah ya sani na karfin sa ba ko saboda daga cikin tarbiyya shine kai kokari ka daga alkhairin zuwa ga wanda ke da bukata misali yanzu ka ɗauki umar marayu za ga mace mijinta ya rasu a anguwa an ce sana biyar zuwa goma anguwar ba wanda yake masa ko ganin ruwa kuma mun tare muna zagin ta muna cewa ta zama ɗayan ɗayan su zama yayin ta duk anguwar ba wanda yake masa ko ganin ruwa ba a ga mu da yayin ta domin ba mu taimake ta ba da muna da tsari misali yanzu ka ɗauka iya girman azari dukkan magidanci a ce ya ɗauki maraya guda ɗaya sa a gidansa wallahi kan marayin azare su sun ƙare kuma in ka ƙara yaro guda ɗaya a gidanka mai suna maraya ko ruwan miya ba za ka ƙara ba ko ruwan miya ba za ka ƙara ba kuma an gama da wannan shamu ka ɗauki ƴan goma almajirai da suke ya yawo da almajirai su misali ƙananan yaran nan wannan kwanaki aka sa su gaba kun san Allah gwani ne ya ga abin da aka yi ta musu ba gaggawa ce ba illa labirin sabu a ga sai fara tsananta boko in tana ga talaka masu ta bakar mutane Allah ya in ba dagewa me ya faru ku da a ce yanzu kowanne magidanci zai ɗauki almajiri guda ɗaya ya sa a gidansa kawai ka zo ka rubuta ruwan ka safa da ranar yamma ko ruwan miya ba za ka ba ina duk azarin sai an rasa almajiri da zai bara wallahi dan muna da magidanta da yawa sosai su kuma ga yan uwa a takaice dai mu yi kokari mu sadar da alkhairi a mabukata suna bukatar da gaske amma kai shi ne ka ba wanda ke da bukata ɗawainiyar asibiti za ka samu akwai wanda hidiman dubu biyu dubu uku ne dubu biyar zai ɗawainiyar sa ta asibiti wani Allah ba zai samu yayi ba ƙarshen ta ma zai iya zama dalilin ajalinsa mun yi da cewa za a iya mutuwa da rana ya mutu amma fa ƴan uwa irin waɗannan musibar ce ta ke faruwa daga wani abu ya zo garin an gagare jaje bakin garin kowa na kan wala misali ka ɗauki zazzaɓi abin da muka sani kawai zazzaɓi kana ɗaya ne jance na mu da jikanin fulani yanzu zazzabi ya kai wajen kala bakwai sai a shekara ana yinsa ba wanke ba da duk bala'in zazzabi wallahi in dai aka ma allurar kulorokun to zai sauka in Allah ya to amma yanzu an yi kisu dan an yi wane ne sai a wata hudu wata biyar wata shida ana yinsa me ya faru ba wani dumamar ya bane dumamar da suna cika alheri abin da ya kamata to da kaga mu abin da azumi zai koya mana shi ne zai koya mana kisa da sabo daga cikin abin da zamu koya azumi in wa shi ne kula da lokaci to musamman a buɗe baki da sauri ba ka san za ga mutum ya makara ya manta har an yi sallar isha ne ba ka san za ga mutum yana yawan makara ba misali sai ga tuni sun aro da zama makara ko sau ba ka ga shi kuma mutunta lokaci a yawan ɗan adam wani abu ne mai matuƙar muhimmanci Profesa ne yawan gaya mana cewa duk wanda ka ga abin da ya zama ya zama abin da ya zama ya zama ne saboda kula da lokacin sa. Duk don shi ɗan adam shi ya rayuwar shi take lokacin sa. Malamai suka ce ɗan adam yana da lokuta guda uku rayuwarsa. Wanda ya gabata da wanda yake ci da wanda zai zo nan gaba. Wanda ya gabata ya riga ya gabata in ka yi ya zama abin arziki madalla. Sai wanda ake ci shi ake so ka yi amfani don wanda zai zo gaba ba ka da tabbas za ka je shi. Misali, yanzu ka rufe masallacin nan kace kowa ya rantsa shi billahi da la ilaha illa huwa zan kai gobe ba ni da rantsuwa a wallahi ala miki na yawa fa to kada ɗan uwa lokaci wani abu ne muhimmi kada ka yi kokari kuma ɗan uwa dama yawanci sau ɗaya take zuwa a rayuwa zai wahala ta sake mai gaisuwa misali idan yau tana da halin da za ta taimakawa ne ya ɗora cikin ya koda da dawa ne da Allah ce maka ka baki ya fi ji maka baki kaza dan in jibin ka bashi kaza kwanan da yayi wayo din ba zai ne da gurbin a wannan gurbin ba kuna ga yan uwa mu yi kokari mu san lokaci wani abu ne mai muhimmanci a rayuwar mu wani mutum babba ne mai arziki yana faɗa cewa duk taron da za a gayyace shi ne ke awa biyar ba zai ji taron ba saboda ko yana da abin da zai na rayuwar mutane kuna ga kullum mu dinga shedun na rayuwar mu ni nake so na yi ni nake so na zama ba wai buri ba wani shi Allah tabaraka wa ta'ala gurgurda shi mutum da lokacin ka gurgurda shi amfani da lokacin ka kai lokacin ka kawai shi ne kai sura ka azumi yana koya mana kula da lokaci sura ka mu kula da dukkan lokacin mu misali bayan azumi ma abin da ya sana'a ta zuwa ta dawowa ta zan yi kaza zan yi kaza mai ta tanzimin waɗannan lokuta insha Allah in mutum zai kula da lokacinsa zai zama cewa yana da abin da zai yi yana da cikin asarar ɓata lokaci shi ne misali na ta maimaita mana shi ne yawan zaman dama ka ɗauki alƙur'ani misali na yi lissafi halima mai karatu ta taka tun minti goma zan yi rubuta abin da nake nufi in na samu awa ɗaya na samu izu shida in na samu awa biyu ina da izu goma sha biyu idan na samu awa huɗu ina da izu ashirin da hudu wala Allah zan iya kaiwa talatin wannan ni ne ta taka ma wanda na san akwai mutane da awa shida suna sauka kuma wannan imamun nawawi ya kawo akwai masu sauka takwas a rana akwai masu hudu akwai masu biyu amma dai a zamanin da nake cikin nan na san akwai mutane da suke sauka biyu ko uku a rana wannan na sani duk abin da ya gangara awa uku da rabi ya sauka wallahi to ni ma duk abin da na samu awa shida nan na yi kamar yin karatu to idan zan yi amfani da lokaci na da ko mutum da zai zauna a daba ka kaddara ma irin mu leburori mun tafi a gurin aiki karfe hudu haka za a dinga zauna a daba wani ya ce a ce wani ya faɗa wata wani ya ce kaza aisha ba ta ce kaza ba sai ga har karfe shida da mangarba kaga an samu awa biyu da qur'ani ya dauka awa biyu ne yana da ihu goma sai wala Allah a zo a alola da ban tawur abada inda ba ma an ga gari zuwa masallaci dabar an kawo buju kura ga ƴan goma gome an mai da guri musalla ana ake sallah daga an yi da sallah ana so a cikin wannan gulma gulma har isa daga isa za a dora karfe takwas har zuwa awa goma sha biyu har zuwa karfe sha biyu dare da qur'ani ta dauka da ta yi ihu ishirin da hudu zuwa ihu talatin isa ne ‘yan uwa kana ga babu asara bayan Allah ya ce mana wal asr innal insana la khusr Allah ya rantsa da al'asar ya rantsa da zamanin Annabi alaihi salatu wa sallam dan adam ya yi asara misali kun ga kada su sallah ta farilla gaba ɗayan ta ba ta wuce awa ɗaya dan ba ta wuce minti goma sha biyar ba idan ka nufa musallar kwana ɗaya ba ta wuce awa ɗaya abinda ake nufi sai ka shekara ashirin da hudu a balage kake da sallar shekara ɗaya tana sha bakwai ta balaga ga ashirin da hudu shekara arba'in da ɗaya tana da sallar shekara ɗaya in ta ƙara ashirin da hudu shi ne tana da shekara sittin da biyar tana da sallar shekara biyu in ta ƙara tana da shekara tamanin da tara tana da sallar shekara uku ta ga ta an yi asarar rayuwa a lokacin kuma in ta aura tana da sallar shekara uku a shekara tamanin da tara tana da zaman daba na wajen shekara ashirin da biyar tana da zaman ɗaki na wajen shekara goma sha yana da zaman gulma gulma da ake ake aurawa mana sa amfani to da ƴan wani ku tura mu ne da muhimmanci a rayuwar mu mu yi kokari mu yi amfani da shi wajen tsarawa ne zai wannan fa Qur'ani ne in ka dauki salati za ka yi an gaya mana in kai Allah zai ma goma in ka goma Allah zai ma ɗari in kai Allah zai ma dubu in ka dubu Allah zai saka aljanna duk abin da ta samu mulki ɗaya gajeren salati ta kusan ɗari to a it means duk lokacin da ka ɗauki minti goma kana da salati dubu ɗaya a awa irin kana da salati dubu shida zuwa dubu goma me zai hana ƴan uwa ba za ka dage a salati ba kuma salatin nan shi kaɗai kamar da zan faɗa idan ka riƙe su babu abin da Allah ba zai maka ba na taɓa kaiwa iyali na asibiti sai aka ce ai ba zai da za a yi dole ai aiki za a mata aihuwa ne babu wata dabara ta a babu wani ai ba wani abin da wanda aiki kace to ba da ma kai ne naka ni zai ginawa kafin a jira wanda zai samu sai koma je fa ina salati ba na mantawa ina da dubu arba'in da takwas da wani ya kace mun ta ai salati da tsire wallahi wannan akai da ya faru ba a wani bane ba misali na san dai nayi dubu arba'in da takwas da wani kuma a kankanin lokaci misali to raka yan wade azumi ya koya mana tsara lokaci mu daina makara ko mu daina shagala da galudiya ni abin da muke so subhanallahi walhamdulillah kana cikin mizani dan adam in ya je lahira ya ga ladan da ake ba wanda yake subhanallahi zai yi fata ina ma a bace ya fada a ce masa a'a a lahira ba aikin lada in ka zo da shi ka zo da shi in baka zo da shi ba ba magana aikin lada kuma ka yi kokari yan wani amfani da lokacin mu wajen kula da wannan abubuwa din dan ya zama cewa shi ma nasara ce za mu shige nasara yan wa azumi yana koya mana tattali abin da ake nufi tattali shine wala Allah ban rage iya yawan abin da suke duk da kuma wani malami yana gaya mana wani abin mamaki wai da aka ce a azumi dan kai ma kadan ne ba sai da masu karancin halin suke dan sha sai muke wata dabara abin da ake ci da safan da abin da ake ci da rana da abin da ake ci da dare mu sai muka tara ba mun garba muka ci kayan mu kaga mun biya bashi kenan ko ba wai ba ce bane ba amma dai daga cikin ɗabi'ar azumi ne yana koya mana tattali misali shi ko musulmi ana so mutum ne zo mai tsari in an ce tattali ba ana nufin ƙauro ba idan misali tana da arzikin da kullum a gidanka buhun shinkafa za a ci ba tare da batawa ba Allah yana murna da kai kuma yana yaba abin da ke abin da Allah ba su shine a dafa abin da ba za a ci ba kuma a zubar da ko kuma a kwano ɗaya ne zai ishe ku ka ba su kwano ɗaya ba kwata ko ba ka ba shi duk arzikin da yake na duniyar da zaka ce naka ne ba ka ka'ida ba in dai ka nemi ta hanyar da kana suke so idan kuma ka kace ka abin ka mutu ma ta hanyar da kana suke so nan ma ba ka saba ka'ida ba da Allah da wasa to haka da yawa ni kokari zan sa mun koyi tattali na rayuwa abin da ake nufi tattali na rayuwa shine mu yi amfani da duk abin da muka mallaka wajen yin abin da ya dace wajen yin abin da ya dace duk abin da zai idan ka yi shi babu asara dan malama suna gaya mana abin da ka suka taimaka shi ne naka duk abin da ka bura na magada ne in ba sa aka su ba kafin su ma kulwa ma an yi sarki jini ne bayan da aka zaba da kaza wannan sanannen abu ne misali to yan wari abubuwan suna da yawa abin da ake kuma fahimta shi ne ko musulmai suna da kuma tsari na rayuwa wanda ke mata mu gida akan wannan shi ne zai kai ga nasara duk abin da muke bukata na rayuwa mu bayi ne da Allah tabaraka wa ta'ala lalle ne mu iya iyawar mu mu iya kokarin mu zama tsakanin mu da Allah kullum mu sai kokarin daidaitawa to haka ma magana ta tsaki da zan ga mana shine mu yi kokarin wa mu sarrafa lokacin mu mu cika lokacin mu da nau'o'in zikiri istighfari salatin annabi da ayyana da tsari mu gode Allah tabaraka wa ta'ala ya iya mu da tijjanawa kuma da ba wanda shine kawai da rike tijjaniya misali istighfari shine wanka salatu da nabi shine ado sallallahu alaihi wasallam ailala kuma shine zuwa fada kuma duk wanda kaga yayi wanka ala alqalbi ado in ne ado da gurin da zaki yi tsari saboda ai dan wanda duk a cikin nake rike da wannan dariƙa ya masa riko na gaske Allah ya kawo wani zamani wanda in kana bin social media za ka yi mamaki wani abin ya baka auki wani abin ya baka wani abin ya baka kuka surata muna kan gaskiya mun gode Allah tabaraka wa ta'ala ba dan fariya da mutane amma wannan hanya ta mu mu mata riko na gaske ba maganar wasa mace iyayen mu da kakannin mu da suka rike mun ga irin yadda suka bar duniya kowa yana lale yana sha'awar wanda duk ya bude baki ya mutu mutunci mutunci ko ya zage shi mun ga irin yadda ya mutu misali a rayuwa ba sai an gaya maka misali wata rana wani ba Allah na bai hikaya wani mutumi a zari yake daren da zai rasu sai da ya bi dukkan iyalansa ya sallama da su ya kuma jaddada musu cewa wannan ɗarika da rika nake kai sama da shekara hamsin ban taɓa wasa da ita ba ku rike ta in Allah ya in ku rike ta za ku ga dukkanin alkhairi a rayuwarku yace daga cikin abin da ya roƙa a wajen Allah shine ya roƙi Allah in yi zo mutuwa kar kowa ya sha wahala a kansa kuma shi ma kar ya wahala da kowa kar ya wahala kar ya wahala da kowa abin da ya tafiya musu kenan misali abin mamaki bayan an yi sallar asuba an dawo ya shiga lazumin su da aka saba a daidai karfe karfe kamata a shiga amma magana a matsayin mai gida kaza aka samu Allah ya karɓi kayansa wani dan uwa na ya ga mun cewa ta wani mutum bawan Allah a jiki shi ya ga yar jana'izar sa ba ya ga yar jana'iza kamar babban mutum haka irin kamar malami ko kaga da tsammani ko gawar daga wani guri ma za a kawo masa shi ma ake ake ta ake ta taruwa dai har kusan karon sura ƴan mintuna kaga ce to a shiga a ga marman cewa wa ma za a kalli sauransu ne aka same shi bayan sallah asuba zuwa karar kiyar su kayan misali to haka ƴan wa kai akwai mutumin da sai da ya kila jama'a ya tara su yake bari mu nuna muku yadda tijjanawa suke mutuwa sai kalmar shahada sau uku kamar a drama ya faɗi ne kuma kowannen ku ya san godiyo da ya sha wa wani likita ko wanda musulmi ne musulmi na zamani ne shi ya ce shi likita ne sai wajen wasu mutane guda uku daban-daban sun mutu a hannunsa kuma kowanne ya tashi mutuwa sai je na la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha da ya bincika sai samu tijjanawa ne sai ya ce sai ya je gurin wa'azi sai ya tambayi malaminsa ya ce akar makalla ina da tambaya mutumin da ya mutu da kalmar shahada zai shiga aljanna malamin sai sau kafa ya ce kware ko in faɗa hadisi ya buɗe wuta ma ya ce wanda bai dama ma kafiri ya ce tambaya da yafarin da gobe ne tambaya ta biyu sai ya koma wa ta gari sai sake tambaya ya ce akar makalla zai yi mushriki ya cika da kalmar shahada nan ma ya buɗe wuta ce ba zai yi ba ba zai yi ta jawabai dai ba zai yi mutunci kalma da zai yi mutunci kalma da ba wace gari ne kike to na tabbatar mutanen nan ba mutu sai bane dan ba labari aka bani ba ni dai a gaba na suka mutu kuma na san tijjanawa ne kuma da wannan kalma suka mutu saboda ta kawai abin da ya kamata wala ya kula da wannan sunna ya kai mutu rayu su kai saboda yawa wanda Allah ta na cikin wannan tafiya ya rike ta riko na gaskiya wanda baya ci wallahi ba komai ne dariƙa ba istighfari salatar nan da halala wannan kuma ko ce dan ne kuka haɗu da shi Allah ya ce maka in ce da ne kace auje ka ba wannan ne kawo da gurin ka wani ke shi ba da salati kada kaka wa huwa kazubu ko wannan shi ne ka'ida ta tabiya saboda mu rike wannan ayyuka namu na alkhairi kuma mu yi kokari kuma da tun farkon maganar muka ce lalle mu haɗa da ilimi shi ne zai ba mu nasara domin ana yawan kawo abubuwa masu rudani ita lamarin rika akwai abin da yasa da yawa ba a gane ita ba magana ce ta ilimi ba magana ce ta zauki ka dauki zaki ai kowa ya san zaki lemo yana da zaki suga da zaki dinya da zaki hanya ma zaki ne makoro ma zaki ne duk ilimin mutum ba zai iya maka la ba zai iya rubuta maka zaki lemo ka gane zaki lemo da zakin zuma ba sai ne maganin abu ɗanɗana sai ka gane kawai zuma ga irin flavor shi ne makoro ga irin flavor amma ko duk kuma abin zaki to da kana magana kuma kuma tana zaki a kawo kudin yama a kawo kaza ma amma duk kuma abin zaki kuma duk ne jawabin sa a karatu in dai karantawa ne ka gane zaki ne mu ka gane ne kaza ku gudu a gane ba to wace ka dan kuma wannan hannun ya ga mana ilimin nan dole hawa uku ne akwai ilimi wanda aka baka labari aka ce maka wuta tana kodawa za ka je lalle tana zafi za ka yi mamaki amma tsarin ilimi wanda ya fi wannan daraja shi ne lokacin da ka wuta ta kodoro a gabanka sai ka san wuta mutum to akwai ilimin da ya fi wannan shi ne lokacin da kuma kai ta kona daga wani zai zai zai za a jiya ba sai ka ga an yi ga daure ba su to wannan nau'o'in ilimin rikin su ne yasa ake ta jayayya a cikin lamari na ɗariƙa in mun yi bayan su to dan ne za a ce wai akwai abin da ba za a gaya masa ba ai dole akwai abin da ba za a gaya masa ba a dole dan adam yanzu misali muna ra'ayin karantar da mu in za mu tsallaka hanya abokan mu na boko duk aure kuma darasi ne ma ka tsallaka hanya ko in za ka tsallaka ka duba hagu da dama me ya dalili ba a cikin cewa dan kana kai ka dan sai ya tsora ta kama gari ka gagar tsallaka hanya sai dai duba nan da nan ba baka tsallaka wannan an ta gaya maka amma yanzu duk cikin mu wanda ya laka wani abokinsa gidansu sai ya ji mun su tana ta in za ka tsallaka hanya ka dudduba kasan za a ɗauki fiye da lafiya saboda ya wuce zuwa wannan karatu su fara ga yan uwa magana ta da ƙarfi shi ne ana cikin wani hali kuma mafi hali da shi musiba mu kiyaye kanmu da ban mu saran wai gari zai waye a dawo irin na da wallahi sarbe da kanmu ba zai yi ba dan wa ma min yawmin illa wallahi ba'dahu sabun ko musamman ma a zamanin da mun taso mun samu cewa duk mutumin da ke da daraja ko da take karu ne ana ganin girman sa kuma haka sunnar Allah take Allah da kansa yake ina ganin girman darajar furfurar mutum ba na so kuma alawa in ba ke su ne ya amma yanzu mutum zai waye gari sai sai ya dare sai a musu maganganu kuma yace duniya za ta zauna lafiya wallahi ƙarya ne sai dare ko ba musulmi bane iya ce kazan ta kai ya take girmama dan Allah ya gaya mana yana ganin girman mai fura bale duk wanda suke wala Allah ya san shi alaikira to duk kasan nan ba wani da Allah da abu da baki Allah wallahi kuma wannan sufayen da aka rena in wanda sun gyara addini wallahi gurin da ba sun gyara ba har yau ba kai addini ba ai ga nan baranan da addini duk wanda gwamnati da ake karfin mutunci ai gurin da kyau dan wajen ya gyara ne ai ga nan baranan da addini da jama'a gwada addini sai sauran yawan musulmi mu dawo cikin kake mu muna cikin musiba annabi na alaihi salatu wassalamu abinda sunna ta gaya mana shine da annabi zai mallaki kare to mun kira ta nan mai za mu ci ma radiyallahu anhu mal professor na gaya mana kala na karatu da mu tsara sai aka magana akan dutsen uhudu sai ce radiyallahu anhu ta ta an Allah dutse ne ba yake radiyallahu anhu yake ku kuna ga dutsen uhudu karamin dutse ne dole da yake jabalin da jibu kuma yanzu muna muna dauke da kasu to amma yanzu wace irin riga ta mutuntaka aka bar wa lamarin ma akiyar salatu wasalam kuma yadda sunan addini kisa da ta faɗa illar da aka yi wa addini a masallaci ko a fajar lokacin ba a yi ba dan fajar lokacin da kare ne sun jibu amma a mumbari mutum zai buta su jika ya ji a maka ma'aikin ma ba da wasu ba tabbas in dai ma'aiki ba tabbas a laira to kuma ma'aiki da tabbas alaihi salatu wasalam saboda daga cikin nukta mutum daga cikin ribar wannan azkarai shine za su gaya ma girman alaihi salatu wassalam girman alaihi salatu wassalam a cikin tsiro nafsi ko a faɗi nafsi a gagara fahimtarsa ba abin da bai ce ba abin da ba faɗa ba kuma wannan shi sa kake sala wai da zai waye to muna gagarar kan mu fara ne mu rike tarikar mu da gaske wanda baya yi da Allah ya kwantar da hankalin su zo wannan zai yayi din yazo a yi da shi wallahi iya jirgin nuhun annabin da yake kenan jirgin nuhun annabin da yake kenan ne sallallahu alaihi wasallam sura ka mulki kare gaske ga ya san mu gaskiya mu ga ya iyalan mu ga ya yan uwan mu shi da zamu kai da sala muna sake maimaitawa jagoron mu iyayen mu Allah ta'ala mu rahama Allah tabaraka ta'ala ya dan Allah mu rahama wanda su kade ba su je ne sa ba abin sha'awa da irin salatin baranda da irin salatin malaikin da irin su ci da latin kowa ya ga irin da sarai kowa yana sha'awa gari su kutun ka rasa wanda zai ce bai da abokin gaba kai albarka zikir ne kai ban gani Allah zai maka wannan bayani Allah ya ji dauka Allah ka musu rama bada su hura nabi Allah Allah ka musu albarka kuma Allah ka rama su wannan haya mai kyau Allah ka rama su amma yayi imani Allah ka ce mu abin da muke so duniyar lahira wannan ta fata mu Allah ka dole da lafiya duk da muke so Allah ka rama magani ayan mu Allah ka musu albarka maka daga cikin Allah ka ba su maza da kirki mazajen Allah ka ba su na ne a tsari halin da suke cikin tsoron kaza da kaza Allah ta fi jirgi halin da ake ciki in musifa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ko koma ni ne da musa Allah da dake Allah subhanahu ya yi mana Allah ya bukatun mu da bukatun mu da yake kamar addu'a da wani suke barke kawo mu Allah ta afiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi رب رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نسأل الله ولا قوة ولا خير إذا نظم لنا أن يكون لما ما دعوه
Bravo.
wanda
tsawon da kafin da albarka da fata Allah ya kan zuwa kai kuma ya yi baka samu na ƙara tuba wanda suke har Allah ya hajara muna tare da shi chairman na wannan kasu haba na shiyar kasajin kuma Allah ta'ala ya sa muna tare da shi insha Allah ta'ala to za mu ba shi wannan dama na in sun da suka rage insha Allah zai da da da ta takwas saura to za da yi hakuri ya da mama shi ma yan kalamai daga gare shi insha Allah ta'ala kuma sannan ko ya addu'a ko kuma ya uman ya ishara ga wanda zai addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala karamakumullah salamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه وما سجلنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جي جنها كهيدة لسيها muka saurara wanda yake shani da rayuwa gaba daya daga wajen shi kuma alƙalin rubi kariman ga dau Allah ya saka masa da alheri yan uwa wayannan kalmomi da muka ji daga gare shi sune hakikanin abubuwan da suke faruwa a yau kuma na farko mun ji irin darussan da muka koya daga cikin watan Ramadan kamar yadda aka sani wannan zama namu da muka yi goron sallah ne muka ajiye muka gabatar ainihin wato a wannan gida mai albarka karkashin siya ta kafilatul mahabba islamic foundation wanda wannan zama na goron sallah da muka a yau mun tsara shi kusan sama da wata baya ko wata uku ma idan ina iya tunawa saboda muna da tsari na kaiwa ziyarar kowane mako kusan mukan yi tsarin kayan tebul na wata biyu wata uku to tun zaman da muka yi muka saka wannan ziyarar da za mu kawo a wannan masallaci mai albarka shi ne zai zama mu mutik wato wanda da shi za mu rufe ziyarorinmu na kafila a wannan tafikin da muke gabatarwa amma sai muka ce to a mai da shi ya zama goron sallah cikin iko Allah lokacin da aka faɗa ma ka ambata a nidi kowa ya hangi abun kyautar to Allah ne ya amma gashi Allah madaukakin sarki a kwana a tashi ya kawo mu kuma ya nuna mana yadda mun gabatar din nan cewa ga lokacin da za a yi da mai gabatarwa tun sama da wata uku aka tsara wannan tun sama da wata uku muka tsara wannan Allah mu da yake sirga shi ya ci mana burin mu mun samu dama duk ba mako guda daya in dai ba makonnin da aka bi ba a samu malamin ya halarta ba kuma wani yakan wasu shi wanda aka tsallake a cikin tsari wannan tsarin ya gwada yadda yake tafiya da matasa wadda zurtattu tsayayyu kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi da yawa cikin ƴan uwa watakila ma wani bai taɓa jin mene tafiya ta qadilatul mahabba ba qadilatul mahabba Islamic Foundation wato tafiya ce ta ƙasa gaba ɗaya wanda babban jagora shine a Sheikh Professor Ibrahim Matsari ya ainihin wato samar da ita akan waɗansu manufofi muhimmai na rayuwa shine babban limamin Abuja kamar yadda aka waya ya san shi bai goya wa al'umma ba na sani tunda fitaccen malami ne shahararren malami ne ya samar da wannan tafiya akan manyan manufofi guda uku manufa ta farko shine yadda al'ummar musulmi za su dinga haɗuwa suna yin aikin taimakon kai da kai. Manufa na biyu shi ne yadda al'ummar musulmi za su haɗu a kan kalma guda ɗaya. Wancan ya kama nan gefen ya ce shi ne, wannan ya kama nan gefen ya ce shi to mu zo mu haɗu a kan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. mu yi aiki a musulunci tare ƙarƙashin lema guda ɗaya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko shugaba sallallahu alaihi wasallama ya samu kabilu auku da kazaraju suna yaƙe yaƙe suna faɗaci faɗaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarƙashin wannan kalma ya haɗa su ƙarƙashin rumfa guda ɗaya har suke cin abinci a kushi guda ɗaya wata kila wani zai cewa a wannan ka ai ba zai yi ba ina za ka nemo dan izala ya zo ya haɗu da dan ɗarika ina za ka nemo dan kaza ya zo ya haɗu da dan kaza ai ba zai taɓa yiwuwa ba ba ba ta malam ka gane kowa ya sani harkokin tafiyar musuluncin nan wato abubuwan da muka rabu a kansu da muka haɗu a kansu su ne suka fi yawa akan abubuwan da suka raba mu kuma babu guda ɗaya asali wanda muka rabu a kansu duk gaba ɗaya kurubu ne rasta ne muka rabu a kai sabin da muke nufi ainihin wato kowa ya zo mu haɗu a inda muka haɗu a inda muka rabu kowa ya je ya kayan su shine abin da ake nufi a nan gurin an fahimta shine ma'anar haɗuwar ba wai kawai asali mun haɗu akan asali kuma farko ya raba mu sai mu je mu kama farko din har mu bar asali gaba ɗaya mu rabu gaba ɗaya wannan saba musulunci ne ba wani karantarwa na wani malami guda ɗaya daga magabata da ya tafi akan wannan naka wannan shine manufa ta maulanmu shi Profesa Ibrahim Makari sannan manufa ta uku daga cikin wannan shi ne ainihin wato yadda al'umma za su dinga yin ƙoƙarin suna yin ba da ayyuka na gudunmowa musamman a yara marayu. In mun lura a wannan shirin wannan society namu, kamar yadda ɗazu mai girma shi Aminu Malkalin Rubini ko faɗi. Wallahi sau da yawa yanzu mata suna shan wahala wajen kula da sha'anin yara marayu, wajen goyon su da renonsu. Idan miji ya mutu ya barta da ƴaƴa babbanni ƴaƴan mijinta ma'ana ƴan uwan uban kenan kuma sai ya kama gaban su shi ma tuna ta tafi yake yi ta ƴaƴan su yake yi wannan matar sai ga abin da aka gada na daga abin da mahaifinsu ya bari da waɗannan ƴaƴan dan wani abu ne a ka samu wanda zai kula da shi sai ya zama wata ɗaya wata biyu abin da aka gada ya ƙare sai ya zama yaran ba su da wata madafa ba su da wata makama ita ma mace ce ba inda za ta kama da haka wannan sai ya zama cewa yaran sun zama ba su da zai kula da a kula da su wajen karatu su ba da za a kula da su wajen rayuwar su da abubuwa da yawa daga ƙarshe sai da ita mace ba ta da damar da za ta samu a yi mata damar tsayawa a kan su wajen ba su tarbiyya saboda rashin ne abubuwan kulawa na rayuwa tare wannan sai ya zama yaran sun saki hanya sun kama layi sun sauka titi ainihin wata sun sauka shirga sai ka dinga na abubuwa na rayuwar da yana taɓarɓarewa kamar yadda yake zama misali mu mutanen anguwa da muke tare mu ne za mu dinga zagin ƴaƴanta muna zagin ta muna cewa ta bar yara sun lalace ta bar yara sun zama kaza ba ta kyauta ba alhali mu ne ba mu kyauta ba inda mahaifinsu ya rasu ga ƴan yaran wani gudunmuwa muka ba a anguwar mu akwai a anguwar ku akwai a anguwar ka akwai a anguwar ka akwai irin wannan akwai su da yawa na ga maulana professor ki zanta ya kamata ya zama karkashin wannan foundation din ana ganin ya haya za a yi a dinga ba da irin wannan gudunmuwa a irin waɗannan yara. Kuma an nace ba da gudunmuwa ba ni ƙarfi a'a mu haɗu da ni da kai da wancan mu ga ya za mu tallafa wa yaran nan. Alal aƙalli in ban da cikin da zan zaro a aljihuna in bayar. Yanzu wannan yaron ya kai shekara nawa maraya ne. Aƙalla ya kai shekara goma sha biyu. Akwai halin da zai iya zuwa makaranta a'a ai yanzu ba maganar ta makaranta ake ba ya za a samu abin da za a ci. to ga wani aboki na asiri na aikin sani sauki bari in kai da Allah roƙe shi hadan an tafi ko dan biyu sallama sa ta a samu abin da za a yi ga wani aboki na asiri yana aikin kafin tare in kai ku ko naira ɗari biyu ku samu a yini za a samu a tallafa a koya masa sana'a ga wani yana aikin siminti ga wani yana aikin birkilanci a koya masa ga wani yana aikin siɗoɗi misali a samu waɗannan yaran marayu a kai su wajen masu sana'a ku koya musu sana'a ha yanzu matakin karatu sai ya kai kaza yana bukata a tallafa masa ya tsaya da karatu mu tsaya a banki makaranta yadda zai ci gaba da karatu ko mu rage shi gaban makarantar dan Allah mu ce wannan a bamu dama na ko lafiya yaro ko guda ɗaya ne a bamu mu kai shi ya ci gaba da karatu kyauta irin waɗannan tsari shi wannan tafiya take yi wajen kulawa da irin wannan yara akwai ma kulawa da gajiyayyu wanda su sun girma ainihin wato amma ba wani mai tallafa musu yaya za a yi a ba su wata dama da za su yi wata inganta rayuwarsu wannan shi ne abu muhimman ayyuka guda uku wanda kafilatul mahabba take gudanarwa wadda kuma alhamdulillah mun cimma nasarori da yawa lokaci da zai mu dama da za mu iya ambaton irin nasarorin da wannan tafiya ta yi a mataki na ainihin wato katagun zanba muna fata Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya sanya alkhairi shi ne girma alƙalin da ya karantar da mu ya shayar da mu da dukkan abubuwan da suke na rayuwa da dukkan da muka koya a Ramadana ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mun ji da kunnen basira ko mu yi aiki da su wadda wadda wannan zagayawa da ake yi zawiyoyi masallatai in mun ce masallatai kuma dukkan masallatai na al'umman musulmi ne da abin ake kewayawa baka kai ne zuwa ga wani masallatai na kaza ba dan mun kai zuwa ga masallacin da yawa da suke ba akan masalliyar mu kadai ba mu a gwada haɗin kan al'umman musulmi a irin tsarin da muka ambata ina fata an gane Allah madaukakin sarki mana jagora Allah madaukakin sarki ya dakar da mu kuma insha Allah nan kwanaki kaɗan mako mai zuwa za a samar da sabon ciki an fara gama kuma akwai kwamiti na da'awa na ƙasa sun zauna za a tattauna a fitar da sabon ciki kuma da insha Allah da shi ma alal akalli za mu ɗauki kamar wata uku muna kewayawa cikin al'umma muna tunatar da su akan wannan tafiɗin da ya gabata wanda muke magana a kansa shine haƙƙin makwabtaka a tsakanin ainihin wato su makwabta ɗin in Allah ya daga wannan zama ɗin kusan za mu iya cewa ya tsare amma sati da za mu shiga nan gaba za a samar da sabon saboda idan kwamitin da'awa ta fitar shi ne kuma za a shiga zagayawa dukkanin ƙasar gaba ɗaya Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ya datar da mu alal akalli a yanzu aka tsarin sun mahabba tana da branches a cikin ƙasar nan na Najeriya aƙalla kusan talatin zan iya cewa wanda kullum mako na irin wannan juma'a ana gabatar da irin wannan program din a cikin dukkan faɗin ƙasa gaba ɗaya Allah mu da yake sarki taimake mu Allah ya taimaki shi mai girma Professor Ibrahim Matsari akan wannan jagoranci nasa Allah ya ƙara masa lafiya ɗan uwa matasa members na Katagun Zone Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu ainihin wato ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara musu tsayawa da ainihin jajircewa muna godiya da su iyalan wannan gida na mai girma da lafin Katagun Allah ya jaddada masa rahama Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kowa yana jin daɗi da irin gwadaban da suka kama na magabatan su suka rike da gaske Allah ya ƙara ƙarfafan su Allah ya ƙara ƙarfafan su akai ma'ana riko da harkar tariƙar tijariya riko da harkar sufanci wadda yake hanya mafi tsayi wato daidaitacciyar hanyar siratullahi mustaqim allati la ilaha fiha wanda ba wani karkata a cikin ta Allah ya tabbatar da su ya tabbatar da mu gaba daya akai da waɗannan kalmomi nake cewa insha Allah za mu kira alaran malam Sale ya zo ya mana addu'a insha Allah ta'ala Allah mu da yake sarki saka alkhairi أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقيل كفن عبد الرحمن الثاني أعطيه ƙarin talibi na sakatare?
Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Karamkumullah Allah ta'ala saka da khairi. Abinda za a ɗan faɗa kafin a rike taro da addu'a bai fi sabuwa guda uku ba. Insha Allah ta'ala na farko akwai shi wannan irin tsare-tsare da ake gabatarwa na fasil muhabba ga duk wanda yake son bibiyan abin da aka yi a baya da ma abin da za a yi a nan gaba da ikon Allah akwai peji na musamman na Facebook wanda insha Allah in mutum ya sake zai samu fasin Muhammad Wani Foundation a tagun zon azali chapter insha Allah ta'ala shi ne sunan peji a Facebook muna fata Allah ta rasa da kai abu na farko kenan abu na biyu akwai karatun manashar da ake gabatarwa wanda an sani cewa yana tafiya ne a cikin wannan kafila insha Allah ta'ala wanda an je hutun sakin azumi kuma mun samu labarin cewa insha Allah gobe za da kuma za kuma wannan karatu wanda ana da kanta guda biyu a wannan gari da farko dan da farko a nan gidan da jima'a a Katago da kuma mu da Ahmad insha Allah akwai tanta ɗaya sannan kuma tanta da tana kan a gangaren Jos wanda insha Allah ta'ala duk guda biyu a gobe Allah kai mu za a komo wannan karatu da ikon Allah saboda ka wanda ya ji ya ce da wanda su ba dan a faɗa wa yara kuma wannan karatu bayan haka insha Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda ke son dacewa da tafiya da wannan hidima ta kashira shi kuma yana da sha'awa to babu laifi a da musamman muna muna buƙatar a wannan masu mutum uku a wannan masallacin da muka kawo ziyara yau wanda za su bada lambobin su za a wato ajin din su akan platform da muke da shi wanda duk abin da ake yi za a nayi da shi ko sanarwa wani ziyara na wani gurare ne ko kuma ko kuma wani program na musamman za su ya gani kuma za a rinka isarwa a wannan masallacin da albarka insha Allah ta'ala wannan shi da fata Allah saka da kai Allah kuma ya da kowa da lafiya Allah ta'ala ne ya ta mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh addu'a karatu ne na yara dama aka saba gabatarwa a karatu ne na yara insha Allah na kiyar a kawai da na'aji daga karfe takwas na safe zuwa karfe goma sha biyu da rabi ko kuma zuwa karfe ɗaya afuwar insha Allah wani yana sun sani kawai da ya sanar da iyayen ne domin su sani a faɗa wa yaran cewa lallai hutu ya ƙare kuma za a dawo karatu wannan shi akan makwalla ne da addu'a.
صلوا على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم إله العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا